ga watan safar jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1447 da takwas wanda ya dace da sha tara ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsira alkur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida mun tsaya daidai aya ta ta nawa muka tsaya ta tus'in da nawa da mun tsaya daidai aya ta ɗari da goma za mu tashi kan aya ta ɗari da sha ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa id auhaitu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون nan ne ko? Allah ta'ala ya ce wa iz auhaitu ila alhawariyina ka tuna lokacin da na yi wahayi zuwa ga hawariyawa su ne mataimaka masu goyon bayan annabi isa alaihi salam kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen da kuma cikin suratu al-imran da suratu saf man ansari ila Allah qala hawariyuna nahnu ansarullah mu ne masu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da su ake ce ma hawariyawa an aminu bi cewa ku ba da gaskiya da ni ku yi imani da ni domin Allah subhanahu wataala ya ba ku umarni ku yi imani da ni wa bi rasuli kuma ku ba da gaskiya da manzona qalu amanna sai suka ce mun ba da gaskiya ila akhiril ayati zuwa karshen ayoyin ay wadku abinda Allah subhanahu wataala yake nufi ka tuna ni'mati alayka ni'mata da nayi a gare ka ya kai annabi Isa id yassartu laka atba'an wa awana yayin da na saukake maka mabiya da mataimaka Allah subhanahu wataala ya baka mabiya waɗanda za su zanki sauraron maganarka kana gayi suna riƙewa suna aiki da ita kuma su zanki kama maka suna taimakon addinin Allah wannan wato sauƙewa ce ta Allah Allah ne yake sabar ma mutum wannan ba ƙoƙarin mutum bane فأوحيت إلى الحواريين Allah ce to sai ne wahayi zuwa ga hawariyawa ai alhamtuhum wahayi ne na ilhama na cusa masu wa auzatu qulubahum al-iman bi kuma na cusa ma zukatan su imani da ni wa bi rasuli da kuma imani da manzona au ko kuma auhaitu ilaihim na yi wahayi zuwa ga hawariyawa ala lisanika a bisa harshenka kenan kai na isa kai na mawahayi na ce ka gaya musu ko kuma ilhama datarwa ce ta Allah subhanahu wataala Allah ya samu wanda ya ga dama cikin su kawai sai yana son imani sai yana son imani da Allah imani da manzon shi annabi Isa alaihi salam ko kuma tunda Allah ya ce auhaitu to Allah ya ma annabi Isa wahayi ya ce ka gaya masu su ƙara ba da gaskiya su tabbata akan imani da Allah ta'ala da kuma imani da kai ai amartuhum bil wahyi na umarce su da wahayi allazi ja'aka min indillah wahayin da yazo maka daga wurin Allah subhanahu wataala fa ajabu lidhalika sai suka karba ga haka wanqadu kuma suka mika wuyansu wa qalu suka ce amanna billahi mun ba da gaskiya da Allah washhad bi annana muslimun kuma ka zama shaida cewa lalle mu musulmi ne masu mika wuya ashe kaga mabiya annabi Isa musuna addinin su musulunci kada ka musulunci shine addinin kowane annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala ga dalili washhad bi annana muslimun ka zama shaida cewa lalle mu musulmi ne masu mika wuya ga Allah subhanahu wataala فجمعوا بين الإسلام الظاهر da haka sai suka hana tsakanin musulunci bayyananne wal inqiyad bil amali salihah da kuma jawuwa da mika wuya ga ayyuka waɗanda suke nagari ayyuka nagartattu ayyukan da Allah subhanahu wataala ya ce ayi wal iman al batin kuma suka hada tsakanin imani al batin wanda yake boyayye al mukhrij li sahibihi wanda yake fitar da mai shi minan nifaq daga munafici koyayyen imani wanda ya tabbata a cikin zuciya shi ke raba mutum da munafici munafukai ba su da shi shi yasa suka zamanto munafukai da zaran baka da imani cikin zuciyarka kenan kafirci ne cikin zuciya amma kuma gabobinka ka bayyana mi ka bayyana imani kai ne salati kai ne karatun qur'ani da bakinka kai ne ayyuka sallah azumi amma cikin zuciyarka kana jin haushin abin da kake aikatawa dan ba yadda za ka yi to shi ne munafici da haka kenan duk lokacin da imani ya zauna cikin zuciyarka to ya fitar da kai daga munafici Allah ya raba mu da munafici wa min dhafil iman sannan kuma imanin da ya boye a cikin zuciya to shi ne yake fitar da mutum daga raunin imani duk wanda yake da imani a zuciyar shi to imanin shi kakkarfa ne Allah ya ba mu imani mai karfi wal hawariyun su kuma hawariyawa humul ansaru su ne lansar su ne mataimaka kama kala ta'ala kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kama kala isa ibn maryam lil hawariyina kama yadda annabi isa dan maryam alayhi salam ya faɗa ma hawariyawa man ansari ila Allah yace wane ne su wane ne waɗanda za su taimako na ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qala al hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah suka ce mu ne masu taimakon Allah kuma Allah ya ce in tansurullah yansurkum wa yuthabbita qadamakum in kun taimaki Allah Allah subhanahu wataala zai taimakon ku kuma Allah zai tabbatar da daga digan ku ashe kaga ana taimakon Allah taimakon Allah shine taimakon addinin Allah ka taimaki addinin Allah ka nemi ilimi ka yi aiki da wannan ilimin sa'an nan ka taimaka ma ilimin ka iya kana aiki da shi kuma kana ƙoƙarin taimakon shi domin ya ƙara bazuwa ya yada tsakanin mutane ka taimaki masu koyar da shi ka taimaki masu neman shi ta yadda za su shiga cikin lungu-lungu saƙo-saƙo na garuruwa da ƙasashe domin su kai saƙon Allah subhanahu wata'ala wannan taimakon addina gina masallaci taimakon Allah ne a inda ake bukata gina makaranta inda ake bukata taimakon Allah ne gina gidajen marayu inda ake bukata taimakon Allah ne taimakon danginka dan uwanka muna ganewa ko yan uwanka na zumunci yan uwanka na jini taimakon su shi ma taimakon Allah ne saboda Allah ya ce ka taimake su ma'ana dai duk abin da Allah ya ce kai in kai to kana taimakon addinin Allah da sallah da azumi da zakka da hajji duk taimakon Allah ne da karatun alqur'ani da zikirin Allah subhanahu wataala dukkan shi taimakon addinin Allah ne subhanahu wataala Allah ya sanya mu cikin masu taimakon addinin shi sai Allah ta'ala ce in qala al-hawariyuna kuma ka tuna lokacin da hawariyawa suka ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa da Maryam hal yastati'u rabbuka shin ko Allah mahalicinka yana iya an yunzila alaina ma'idatan minas sama' ya saukan mana da kabaki daga sama saukan mana da abinci ga abincin nan bisa teburi abincin da yake bisa tebur bisa tabul haka shi yake ce ma mi yake ce ma ma'ida amma shi tebur din babu komai ana ce mai alkhiwan alkhiwan da larabci da an haza abinci kuma abincin da aka haza sai a ce mai ma'ida akwai kuma abin da ake ce ma sufra sufura shi ne abin da za a shimfidawa tafi da za a shimfidawa ko leda ga ƙasa a kawo abincin a aza kowa ya zo ya ci wannan shi ake ce ma sufura amma da zaran abinci bisa tebur to ma'ida ke ai ma'ida tamfiya ta'am shin Allah subhanahu wataala zai saukan mana da ainihin teburin da a cikin shi akwai abinci walaisa wada laysa minhum an shak wannan ba wai ya faru ne daga ainihi hawariyawa ta hanyar shakku ba ba kokonto suke ba ba suna ta baba bane game da mi ikon Allah subhanahu wataala fi qudratin lahi a cikin ikon Allah ba muna ganewa ko ba wai sun zo su jarraba annabi Isa cewa bari su gani Allah yana iyawa salon magana ne magana ce ta zo haka muna ganewa ko wasu kwaci ala zalika ba suna kokonto ne game da iyawan Allah subhanahu wataala akan haka ba wa inna ma zalika min babil ard wannan wato ya bari ne daga baban bujurowa a yi mana kaza ko za a mana kaza shi suka zo da shi ga mi hal yastati'u rabbuka wal adabi minhu kuma wannan daga baban yin ladabi ne daga gare su ladabin kenan muna gane ko amma zahiri zahirin magana yana nuna ba daidai ba ne domin ba ka yi ce ma Allah ta'ala yana iyawa daidai kyawu ka yi imani da Allah subhanahu wata'ala kawai ka ce Allah a roƙa mana ya mana kaza amma ba ka cewa ko Allah yana iyawa zahiri ya nuna kamar suna shakku ne amma kuma ba shakku suke ba saboda Allah ya yabe su mutanen kirki mutanen kwarai ne bayan Allah bayan annabi Isa a zamanin su ba mutanen kirki kamar su kaga kenan ba kokonto suke ba ko walamma kana su'alu ayatil iqtirah yayin da tambayan ayoyi irin na iqtirahi ba da shawara munafiyan ya kasance mai korewa ne lil inqiyad al haqq ga miƙa wuya ta gaskiya muna ganewa ko kamar ƴan kwarce yawa kamar kana kana kokarin ka kure annabin da Allah ya aiko ne tana cewa in ya isa ya maka kaza in Allah da ya aiko shi ya isa ya maka kaza kamar yadda kabarai suka yi ta ce manzala laula unzila alai laula nuzila alai ire-iren waɗannan to duk lokacin da mutum yake tambayan aya irin ta kurewa ya kasance yana korewa yana saba ma mika wuyanka na gaskiya ga Allah wa kana hadal kalamu sadiq wannan magana wanda ta fito min al-hawarijina daga hawariyawa rubbama auhama zalika so da yawa za ta iya kawo haka ɗin za ta iya kawo tunanin wato ƙin gaskiya ne kenan wa'azahum isa sai annabi isa ya musu wa'azi alayhi salam aminci Allah ya ƙara tabbata gare su wa ƙara sai yace ittaqullaha in kuntum mu'minin yace ku ji tsoron Allah in dai ku masu imani ne to ku mai da hankalin korin mi ku mai da hankalin korin bauta ma Allah ku mai da hankalin korin dokokin da Allah ya dora muku ku tsaya ga dangaren ku bauta ma Allah subhanahu wataala muna ganewa ko kamar irin abubuwa ne da suke faruwa ga rayuwar mutane ga abin da yake gabanka abubuwan da suke gabanka amma sai ga mutum yana ta kakar wasu abubuwa kawai sai ga mutum yana neman sanin wani annabi ne ya yi kaza ga ibada gabanka da kai wannan tambayi dan ba za ka karanta alqur'ani ba kuma irin tambayoyin da babu su cikin qur'ani ba babu su cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayoyi irin na gagaralin tambayoyi ne waɗanda cikin labarai ma ne labarai kuma na isra'iliyat da aka faɗe su kaga mutum yana ta kokari shi kullun ya zo wurin wazi abin da yake irin wannan tambayoyin suke burge shi ga alqur'ani nan bai san komai ciki ba ga hadisan manzo Allah nan sallallahu alaihi wasallam bai san komai ba ciki amma ya rike waɗancan tambayi waɗanda sun zo ne a cikin labaran da ma ba a san gaskiya su ko kare su ba ga inda ƙarya ga inda gaskiya ta bayyana a cikin alkur'ani mai girma da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ga mutum wasu mutane hankalin su ya dauko ga irin waɗannan abubuwa suke burge su ku shi yasa annabi Isa ya ce musu ku yi ta kanku ku tsaya ku bauta ma Allah subhanahu wataala ku mai da hankalin ku wurin bauta Allah wurin tsoron Allah wurin biyayya ga dokan Allah in dai ku masu imani ne fa innal mu'mina domin mai imani yahmiluhu ma ma'ahu min al-iman abinda ke tare da shi na imani yana dora shi ala mulazamati taqwa abu salazumta tsoron Allah ya zamanto kowane lokaci yana ni yana tare da biyayya ga dokan Allah subhanahu ta'ala da kuma kiyaye dokokin Allah ta'ala wa an yanqada li amrillah kuma lalle mai imani imanin shi na dora shi akan mi ya mika wuya ga al'amarin Allah wala yatluba min ayati al-iqtirah ba zai nema daga cikin ayoyi irin na kure ba ayoyi irin wanda kai zaka cewa dan mi ba a yi kaza ba alali ga kaza na an maka Allah ya saukar da alqur'ani ayoyi wajen dubu shidda da wani abu kuma ka zangi tambaya wajen mi ba saukar da wasu aya wata aya sai aya alqur'ani kaga baka kare da aya alqur'ani ba kana maganan kana maganan wasu ayoyi ga ayoyi na Allah ya saukar saboda ka wanda yake da imani ba ya tsaya yana tambayan waɗannan alamomi don ga alama nan ba guda ba ba biyu ba uku ba guda dubu shida da ɗari biyu da wani abu allati la yadri ma yakunu bada wadda bai san me zai kasancewa bayan ta ba shay'an wani abu ba abin da ya sani ma'ana idan waɗannan ayoyi da kace a kawo maka in aka kawo maka ka san me zai faruwa ba mamaki kare waɗannan ayoyi kuma aka zo maka da su zamanto sanadiyar kafirce ma Allah subhanahu wata'ala muna ganewa ko to saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun me ya sanar da ku cewa lalle waɗannan ayoyin idan suka zo ba za su ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa Allah ta'ala bai bai ma mutane kowa ya zo ya ce dan me ba saukar da kaza ba a saukar wani ma ya ce haka nan sai Allah ya ce alqur'ani ya yi aw lam yakfi ma anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun fa akhbara alhawariyun to da nabi Isa ya ce masu ittaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala in kun kasance masu imani to hawariyawa sai suka ba da labari annahum laysa maqsuduhum hadha al-ma'na cewa ba manufarsu bane wannan ma'anan wa inna ma lahum maqasidu saliha suna da manufofi ne masu kyau wa li ajli al-hajati ila dalika kuma sun bada haka ne saboda bukata ya zuwa ga haka suna da bukatar abincin shi yasa suka ce a san kan musu wa qalu sai suka ce nuridu an na'kula minha muna nufin mu ci daga wannan abincin da aka sauko mana shi daga sama wa hada dalilun ala annahum muhtajuna laha wannan yake nuna cewa lalle su suna bukatar wannan abincin da suka ce ma Allah subhanahu wataala ya sauka musu shi wa taqama inna qulubuna kuma suka ce muna nufin zukatan mu su ƙara natsuwa bil imani da imani hina nara al ayati al ayaniya lokacin da za mu ganin ayoyi waɗanda suke ƙarara ga sunan ayin da ake gani da idan waɗanda suke bayyana ga hili fa yakunu imanu ayna al-yaqin sai imani ya zamanto ainihin yaqinin ne yanzu na tare da ni suna tare da ilmul yaqini sanin tabbas to yanzu na son su gami su ga tabbas din da idanunsu sauraka suna da bukata suna da yunwa suna so su ci abinci su koshi sa'annan nabi suna son zukatansu su kara mi su kara natsuwa da imani lokacin da suka ga waɗannan ayoyin kenan imani sai zaman tomi a ainihin yaƙi yaƙini ne dama akwai ilmin yaƙini shine farko sannan ainihin yaƙini sannan haƙƙul yaƙi gani na idanu sa'annan mi sa'annan ka taba abin ka ji sanyin shi ko ka ji zafin shi ko ba haka ba ko ka ji zafin shi ko ka ji ɗanɗanan shi wannan shi ake ce ma haƙƙul yaƙini gaskiyar yaƙini lalle wannan abin da na sani da na gani to ashe haka ɗin ne da aka ce yana da daɗi haka ne da aka ce baya da daɗi na tabbata na ɗanɗana na ji baya da daɗi muna ganewa ko duka sun zo cikin alƙur'ani mai girma da Allah subhanahu wataala ya faɗe su a cikin suratu ƙarshen suratul waqi'a da ƙarshen suratul haqa da kuma ainihi cikin suratul takathur duka Allah ya bade su kama kana qabla zalika ilmul yaqin kamar yanda ya kasance gabanin haka ilmul yaqin ilimi ne na tabbas kama sa'ala al-khalil alayhi salatu wassalam rabbahu kamar yanda annabi Isa alayhi salam annabi Ibrahim alayhi salam ya roki Allah subhanahu wataala malicin shi an yuriyahu kaifa yuhyil mauta ya nuna mashi yadda yake rayar da matattu qala awalam tu'min Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Ibrahim shin baka yi imani bane ko baka yi imani ba ko baka yarda da ni ba qala bala annabi Ibrahim ya ce ma Allah subhanahu wataala eh na yi imani na ba da gaskiya da kai Allah walakin sai dai na faɗi wannan magana ne li yaqma inna qalbi dan zuciyata ta ƙara samun nutsuwa fal'abdu to shi bawa da muke gani muhtajin ila ziyadati ilmi wal yaqin yana bukata zuwa ga karin ilimi da kuma karin ne yaqini ba wanda za a cewa ilimi ya ishe shi sai bai san abin da yake ba sai bai san darajar ilimi ba ilimi bai kare ba ilimi bahrul la sahila lahu kogi ne wanda baya da gaba bare ka ce ka fara kuma ka kare ba ba ba kare ilimi sai dai ka kamfato abin da ka kamfata ka ɗiba abin da ka ɗiba ka tafi ka bari abin da ka ji Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qur rabbi zidni ilma ka ce ya Allah maliki ya ka ƙara mani ilimi annabi fa ne yawa sama da tsakuwa ne saboda aya ta ji tsoro wanda Allah ya baɗin gurungun ilimin kuma shi Allah ya ce mai kace a ƙara ma wani kai dada wanda ka ɗan tsoma hannunka haka ka ɗan kurba to annabi kenan da aka saukar mai alkur'ani Allah ya bashi ilimin muka masu tarin yawa amma Allah ya ce ba kun rabbi ka ce ya Allah malikina zidni ilma ka ƙara mana ilimi to da haka kenan bawa yana bukatar karin ilimi kowane lokaci ilimin ka na addini kana bukatar da saboda ibadodin da Allah ya dora ma yawa gare su to kuma kowane ana so ka yi su bisa sani ba ka yi su bisa ga jahilci ba duk wata ibada da za ka yi tunda Allah ya saukar da dalilin ta to ya kamata ka yi ta da dalili ka yi ta da hujja ka yi ta da ainihi maganan Allah subhanahu wataala ko maganan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka zo ka ilimi bai karewa kullun za a yi ta neman shi walyaƙin sa'annan ko mutum yana wato buƙatar ƙarin yaƙini ƙarin tabbas dama kana da shi ko kuma kana son ya ta ƙaruwa ka san mu ba makan ma'adalci wal imani da kuma imani dan adam yana buƙatar ƙarin imani kullum waqtin kowane lokaci ko ba mu damu da imanin mu ya karu ba ilimin mu ya karu yaƙinin mu ya karu amma mun yarda da kullum mu su karu ko ba haka ba kana da jikka biyar yau baka ga ta koma goma gobe jibi kuma ta koma nawa sha biyar ashirin ta yi ta karuwa ta yi ta karuwa ta yi ta karuwa shaidan ya shagaltar da kai ya dauke maka hankali daga abin da ya kamata ka zanki kwaɗayin ya ta karuwa shine iliminka to za ka ga mutum daga alamtara kai ba zuwa min aljinnati wan nasu ya ya ya ishe shi ba ranar da za a yi sanda ya ce kai gaskiya ya kamata in karo da wailul likulli da wal asri da al hakumut takasur da al qari'a da wal adiyati da ainihi idza zulzilatil ardu da lam yakun in dan karo su kuma wani lokaci ya kara zanna ya ce kamata yanzu a ce kawai ko sabbu ba na daga kai ya kamata a ce ina da izihi guda ɗaya na ƙur'ani ina karuwa amma ba mu damu ba yawancin ba mu damu da wannan karuwa ba amma karuwa muna ta tunanin cewa shekarunmu ba mamaki sai sun kai ɗari muna ta kara ma kanmu muna ta tunanin cewa shekaru da yawa aka ba mu amma game da addinin ba mu damu ba ibadar da kake yi ba ka tsara wani zikiri da kake da safe ko da yamma ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko tasbihi ko ilala yadda kake yi baka tunanin ko ka kara ko ba haka ba alali kuma ranka yana bukatar karin waɗannan abubuwa amma ka ki kara su saboda son duniya son duniya da son zama cikin duniya da shagalin duniya kuma duniya za ka gaba a same ta ba kullum jira ne ake ta yi tsammani ake yin kullum abinda ake ta tunani to tun da ita ba ta samu ba kuma ana ta rayuwa ya kamata a yi wani abu ka bata lokaci ka yi ba uwa bari ba Allah ya kiyaye wal hadha qala dan haka yace wa na'lama an qad sadaqatana kuma muna son mu san cewa lalle ka gaya mu gaskiya aina lamu sidqa ma jinta bihi muna so mu san gaskiya abinda ka zo da shi annahu haqqun wasidikun cewa lalle tabbas ne kuma gaskiya ne wa nakuna alaiha min ash-shahidin kuma muna so mu zamanto masu ba da shaida akan abin da ka zo da shi wa taqulu maslatan liman badana sai ta shaidar ta zamanto amfani ce ga wanda ya biyo bayan mu nashhaduha laka waɗanda za mu ba da shaidar ta gare ka fa taqumu hujja sai hujja ta tsayu yanayin bayan mu bayan suka zo sai a ce ai uwayen da kakannin ai sun ga haza sun ga zahiri annabi isa ya gaya musu gaskiya kwalo kwalo kuma sun gani wani lokaci ma ga abin da suka nema ga annabi isa ya kira Allah ya gaya mashi kuma ya kira Allah ya gaya mashi to haka muke su wa yasulu ziyadatul burhani bidalika karin dalili sai ya kara tabbata da haka shi yasa muke son wannan abin Allah subhanahu wataala ya saukar da shi daga sama sai Allah subhanahu wataala ya ce qala isa ibn maryama falamma sami'a isa alayhi salatu wassalamu zalika lokacin da annabi isa alayhi salam ya ji haka daga waɗannan mutane waɗanda suke masu imani ne wa alima maqsudahum kuma ya gane manufarsu ajabahum ila talabihim sai ya karba masa zuwa ga bukatarsu zuwa ga abin da suka nema bi zalika a cikin wannan fa qala sai annabi isa yace Allah yace qala isa ibn maryam isa dan maryam yace allahumma ya allah asna allahumma ya allah ne ya allah idan ke ce ma allahumma ya allah mun san ta ko ya allah duk wanda ya karatu allo ya san ya allah a lokaci za a baka a lokaci ka ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ka wanke ka shanye ya Allahu maganin mai tsahi Allahumma rabbana ya Allah ya wanda ya halice mu anzil alaina ma'idatan minas sama ka sabkan mana da kabaki daga sama takunu lana idan ta zamanto idi ce gare mu li'awwalina ga na farkonmu wa akhirina da kuma na ƙarshenmu wa ayatan minka kuma ta zamanto wata alama daga wurinka warzuqna kuma Allah subhanahu wataala ka ba mu arziki wa anta khairur raziqin Allah ta'ala kai ne mafi alherin masu arziki ai yakunu waqtu nuzuliha lokacin sabkarta ya zamanto idan ya zamanto idi ne me idi shi ne abinda ke maimaituwa yawwa lokaci bayan lokaci wanda ka rike shi duk lokaci sai ya gewayo musulmi suna da idi ne guda biyu idin sallah azumi da kuma idin sallar layya su ne suke maimaituwa da shekara in an kare azumi a yi idi in an kare wato tsayuwa arfa a yi layyako waɗannan su ne wato idi duka musulmi wa mausiman kuma ya zamanto lokaci ne na girban alkhairi ya tazakaru hadhihi al-ayat al-azima wanda mutane za su zanki tuna ya tazakkaru tazakkaru bi hadhihi al-ayat al-azima da shine za a zanki tuna wannan aya mai girma wanda muka roke ka ka roki Allah ta'ala ya saukar da ita gare mu fa tuqaf saboda wannan ayan sai a kiyaye ta wala tunsa ba za a mance ta ba ala mururil awqat abu sa wucewar lokuta wa takarrud sinin da kuma maimaito shekaru shekaru suna ta maimaituwa kuma waɗannan abubuwa ana ta yi su kama ja'ala Allah ta'ala ayadul muslimin kamar yanda Allah ta'ala sanya idin musulmi wa manasikahum kuma Allah ya sanya lokutan ibadan musulmi muzakkiran li ayati mai tunatarwa ne ga ayoyin Allah wa munabbihan kuma mai fadakarwa ne ala sunanil mursalin a bisa sunnonin manzanni wa turuqihim alqawiyya qawima da kuma hanyoyin su waɗanda suke miƙaƙu wa fadli wa ihsani alaihim da falala da kyautatawar Allah gare su idi duka abinda suke tunatar da mu kenan suna tunatar da mu ayoyin Allah subhanahu wataala sa'annan kuma suna tunatar da mu cewa wannan idin da kuke yi haka annabawa da manzannin da suka gabaci annabin ku haka suka yi sa'annan kuma su waɗannan hididukan suna tunatar da musulmi wato hanyoyin annabawa hanyoyi waɗanda suke madaidaita domin Allah ne ya ce su yi shi yasa suke yi kuma Allah ne ya kyautata musu Allah ne ya musu baiwa akan haka warzuquna wa anta khairur raziqin ai ij'alha lana rizqa Allah subhanahu wataala ka sanya wannan abin da zaka saukar da shi ya zamanto arziki a gare mu fasala isa alayhi salamu nuzulaha sai annabi isa aminta Allah ya kara tabbata a gare shi ya roki Allah saukowarta wa an takuna lihatayn almaslahatayn kuma ta zamanto saboda waɗannan amfanin guda biyu maslahatar dini amfanin addini bi an takuna ayatan baqiyatan shine ta kasance aya wanzajjiya tabbatacciya kullun tana nan wa maslahatar duniya kuma saboda amfanin duniya waya an ta kuna rizqa shine ta zamanto arziki abincin da za a ci muna ganewa ko to annabi sai roki Allah subhanahu wataala wannan bukata ta hawariyawa sai Allah subhanahu wataala yake qala Allah inni munazziluha alaikum Allah yace ka gaya musu lalle ni mai saukar da wannan abincin ne a gare su fa man yakfur ba'du minkum to duk wanda ya kafirta daga cikinku fa inni wa'azibuhu to lalle ni zan azabtar da shi azaban la wa'azibuhu ahadan min alalamin wannan azaban ba zan yi ma kowa ita daga cikin talikai ba zan masa azaba mai tsanani in na sabkar suka bijire mata suka butulce mata suka kin imani da ita da annahu shahidul ayatil bahira domin wanda za a yi wannan azaba wanda ba a yi ma kowa ita ba ya ga alama ta ikon Allah subhanahu wataala mai karfi amma wa kafara inadan wa zulman ya gabarce ma Allah saboda me saboda taurin kai saboda zalunci fastahaqqa al'azab al'alima da haka sai cancanci azaba mai radadi wal iqaba shadida kuma ya cancanci uquba mai tsanani wala kala yace ka sani anna Allah ta'ala lalle Allah mai girma da daukaka wa'ada yayi alkawari annahu sayunziluha cewa lalle Allah zai saukan musu da wannan abin da suka nema tunda yace inni munzilu alaikum lalle ne na saukar da ita ne a gare ku ko wata wa'adahu kuma ya yi musu ban tsoro shine faman yakfu ba'du minkum fa inni wa'dibuhu azaban la wazibuhu ahadan min alalami shine ban tsoron in kafaru in suka kafarce ma Allah bi hada alwa'idi da irin wannan ban tsoron walam yadhkur annahu anzala Allah bai faɗi cewa ya saukar ba amma alkawarin Allah gaskiya ne amma cikin alkur'ani Allah ba inda ya faɗi cewa ga abin nan ya sauka ga yanan sun ci amma dai Allah ya ce zai saukar to kenan an saukar din fa yahtamilu annahu lam yunazzilha yana yiwa Allah bai saukar da wannan abin da suka roki Allah ba me yasa bi sababi annahum lam yakhtaru dalika saboda dalilin cewa ba su zabi wannan ba kaga Allah dai bada labari yace zan saukar amma fa duk wanda bayan saukarta ya kafarta to zan mai azabar da ban taba yi ma kowa ita ba to tana yiwa sun ji tsoro wanda kagar labarin kuma daidai na yanki shi ne malam ya ce tana yi wa ba su zaɓi wannan maganar ba cewa in ya sauka suka kabarce a yi masa azaba wa ya dulla ala zalika malam ya ce kuma bugu da ƙari yana yin nuni akan haka annahu lam yuzkar fil inji ba a faɗi ba a cikin littafin linjila na su nasara ɗin allazi bi aidin nasara wanda yake ga hannun nasara wala lahu wujudun kuma babu ma samuwa gare shi ma'ana cikin littafin sanar injila ba a faɗi cewa ga irin abincin da aka saukan musu ba muna ganewa ko amma dai Allah ya faɗi cewa zai saukar wa yahtamilu annaha nazalat kama wa'ada Allah kuma yana yiwa cewa wannan kabaki da suka nema ya sauko Allah ya saukan musu da shi kamar inda Allah ya alkawari wallahu la yukhlifu al-mi'ad Allah subhanahu wataala bai sha da alkawari wa yakunu adam dhikriya rishin ambatan wannan ma'ida din da suka ce a saukan musu bil anajil allati bi aidihim a cikin littattafan linjila wanda suke ga hannunsu domin linjila ba guda ɗaya bace ba guda ɗaya bace linjila ce guda hudu akwai linjila ta yohanna akwai linjila ta marcus akwai linjila ta barnaba akwai linjila ta wane ne gudan manamun linjila ce guda hudu dukkan su almajira na bisa da hawariyawa ne yawwa da matta Allah ya saka da alhiri akwai injilu matta akwai ta barnaba akwai ta marcus akwai ta yuhanna akwai kuma ta matta haka suke guda hu dukkan su almajira na bisa ne bayan mutane na bisa da suka rubuta ta to waɗannan al'anajil din linjirori din waɗanda ke ga hannunsu malam ya ce sai zaman rishin ambatan wannan abincin da aka ce za a saukar da shi min alhazzi yana daga rabo allazi wanda zukkiru bi aka tunatar da su shi fa nasu su kuma suka mance da shi muna ganewa ko can Allah ta ce wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma zukkiru bi sai suka mance rabo daga abin da aka tunatar da su da shi to yana yiwa malam yace rishin ambatan shi a cikin littattafan su na linjila waɗanda suke ga hannunsu yana daga rabo wanda aka tunatar da su shi kuma suka manta da shi ma'ana an yi abin su kuma wurin rubutun ba su rubuta ba auko kuma annahu lam yuzkar fil injili aslan kwata kwata ma cikin injila ba a rubuta shi ba wa yadullu ala hadha al-ma'na aslan kwata kwata ko wa inna ma kana wa inna ma zalika kana mutawarasan bainan wanda ya kasance kawai gadan shi ne akai tsakanin su shi labarin labari ne irin na kunne ya girma kaka wannan ya jiga wannan wannan ya jiga wannan yanquluhu al-khalafu an salaf yan baya suna ɗauko shi daga magabata amma a rubuce babu shi ko ba haka ba akwai abubuwa da za ka ji ba ba su rubuce wanda za ka na rubuce ko ba haka ba ne yawa a rubutu ba yana babu wani littafi da ya faɗi cewa akwai waliye ma da rahu suna nan dukwanci amma ana faɗi a rubutu wa yana za ka nan karatun ko kuma marari annabi dauda ya biyo ta nan labari ne babu cikin tarihi babu amma ana hoti cewa annabi dauda ya biyo ta nan cikin yawon da yake ya biyo ta marari Allah sa da gaske ne ba akwai labarai da yawa za ka ji ana ta waɗansu babu su rubuci bayan da za ka samun ta amma kuma ana faɗi har da bakunan malamai ma sai ka ji su a bayan haka bai su cikin wani littafi babu shi ne ma da yake yankulu wal khalahu ani salaf ɗan bayan suna ɗauko wannan labarin daga magabata su ce wane ce ya ji ga baban shi shi ma baban ya ce ya ji ga baban shi shi ma haka amma karatu ne asalin karatu ne kamata ya a gan shi rubuce amma babu shi cikin rubutu فاكتفى الله بذلك sai Allah subhanahu wataala ya dakata da haka an zikrihi daga faɗin shi fil injil a cikin linjila tun da sun riga sun sa abin to sai Allah bai faɗe shi ba wa yadullu ala hadha al-ma'na qawlu yana yin nuni akan wannan ma'ana magana Allah ta'ala da yace wa nakuna alaiha min ash-shahidin kuma saboda muna son mu zamanto daga cikin masu shaida akan ta wallahu a'lam bi haqiqati al-hal malam ya ce Allah shi ne mafi sani game da hakikan yadda halin yake mana abin ya faru Allah ya saukar ko bai saukar ba mun ba Allah subhanahu wata'ala sani mana dai babu wani kwakwaren dalili ingantacce wanda ya nuna cewa an saukar musu da wannan abu akwai dalilai waɗanda suka nuna an saukar bayan an saukar suka butulce Allah ta'ala ya canza musu halitta ya maida su ne ya maida su burwai da aladu ko kuma ya maida su aladu burwai waɗancan waɗanda suka yi kamun kifi ne su sai aka maida su mai aladu sun kwanta da iyalinsu ko da suka tashi kawai sai suka gami suka ganda sun kuma aladu aka ce sun yi to annabi isa ya gansu lokacin da aladun suka ga annabi isa sai suka yi ta kuka annabi isa na kiransu da sunayensu da ya gane su wane ya zama alade sai dai ya haka da kai ba iya magana tun da alade ne ba mutum ba wane kai ma haka ka zama daga kai yana ba ya mai magana wallahu ta'ala alam haka ya faru ko bai faru ba labarai ana bacci Allah ta'ala ya ce wa qala Allah ya Isa bin Maryam kuma ka tuna lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ya kai Isa da Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni shin kai kai ne kace ma mutane ku rike ni wa ummi kuma ku rike mahaifiyata ilahaini mu bi alloli guda biyu min dunillah kuma bayan Allah wa za ta bi kullin nasara wannan cir da Allah wadare ne ga nasara allazina qalu wadanda suka ce inna Allah thalithu thalatha wadanda suka ce Allah na ukun Allah ne guda uku fa yaqulu Allah sai Allah ta'ala ya fada hadal kalam al-Isa wannan magana ga annabi Isa fa yatabarra'u Isa sai annabi isa ya bara ya ce a shi baro shi da wannan magana wa ya kule ce subhanaka tsarkinka ya tabbata ya Allah na hazar kalamin qabi daga wannan muguwan magana wa amma la yaliqu bika kuma tsarkinka ya tabbata Allah daga abin da bai dace da kai ba ina ne ina faɗin wannan magana ya Allah annabi isa ya ce ma yakunu li bai dacewa bai kasancewa gare ni an akula ma laysa li bi haqq in bada abin da ba gaskiya ba domin ƙarya ne wani ya ce shi Allah ne babu Allah wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani Allah sai dai Allah guda ƙarya ne babu yadda za a yi mutum ya zama Allah shi Allah ba zama Allah ba shi da ma Allah ne don haka ba wani abu bane na kai ma kana iya yadda Allah ya zama kai a'a shi da ma Allah Allah ne ba a yi wani lokaci da babu shi ba ba kai kuma mun san ka mutum kuma ka ce ka zama Allah kamar yaya da kai ni kuma kana nan kana kwana kana nan kana bawani kana bayan gari kana jin yunwa kana jin kishirwa kana talauci sai an baka to sai na baka zama Allah to kaga babu Allah sai dai shi Allah guda ɗaya wanda shi duniyar nan kaf shi kadai ne Allah sara kenan ƙarya ne ba gaskiya bane annabi Isa ce ba yiwa in fada abin da yake ƙarya ne ni ba na faɗin komai sai gaskiya ai ma yan ba kai ne bai dace da ni ba wala yaliku kuma bai cancanta na kula shay'an in faɗi wani abu ba laysa min awsafi wala min huquqi baya daga cikin siffofina kuma baya daga cikin haƙoƙina waɗanda ka ɗora mani ka bani haƙƙina in tsaya bawanka in tsaya manzanka kadai kamar yadda na ce ma mutane inni abdullahi ni bawan Allah ne fa inna laysa ahadun min al-makhluqin domin babu wani daga cikin halitta lal mala'ikatu al-muqarrabuna ba mala'iku ba waɗanda suke makusanta ba ولا الأنبياء المرسلون با النباوة با ولن ألا يأكو ولا غيرهم كي با وننسب ما فوبا لن تناول وان يكي له حق يكي دا قسيا يكي دا تنتنتا ولا استحقاق لمقام الإلهية فوكما يداتي دا مسعين ألا تكين صبابش وإنما الجميع عباد دكا سقبا ديا da mala'ikun makusanta da ma waɗanda suke ba makusanta ba da annaba wanda Allah ya aiko da duk wani bawa na kwarai bawan Allah ne nan za ya tsayawa kai matsayi ne ma a ce maka bawan Allah kuma saboda karambani da zagalgalewa na dan adam shi bautan mata ishe shi so yake mi wai ya yi aiki tukuri shi ma ya zama Allah to da haka kenan babu wani daga cikin halitta da zai zama Allah dukkan halittar Allah gaba ɗaya bayan Allah ne mudabbaru na dukkan su Allah yake shirye da su Allah yake tafiyar da su Allah yake sarrafa su a lokacin da ya ga dama shi ya halitte su kuma shi ke ba su kuma shi zai karɓar rayuwarsu dukkan su mudabbaru ne wa khalqun dukkan su halittan Allah ne babu wani cikin su wanda ya halitta kanshi musakharuna kuma dukkan su gaba ɗaya musakharuna horaru ne mana Allah ne ya horar da su wa fuqara dukkan su gaba ɗaya talakawa ne muhtajuna ko ajizuna gashiyayyu kaf da halitta Allah gaba da yayi wa nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku sani cewa lalle ku mabukata ne zuwa ga Allah to haka ma mala'iku haka aljannu kowa gaba da yana bukata zuwa gawa zuwa ga Allah ta'ala in kuntu qultuhu annabi Isa yace in na kasance na faɗi faqad alimtahu tabbas Allah ka san na faɗi wannan ai ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da yake cikin raina wa la a'lamu ma fi nafsi ni kuma Allah ban san abin da yake cikin zatin ka ba ai fa anta a'lamu bima sadara minni Allah kai ne mafi sani game da abin da ya fito daga wurina wa anta wa innaka anta allamul ghuyub kuma lalle kai Allah kai ne masanin kai wa da min kamali adabil masih alayhi salatu wassalam bala yace wannan yana daga cikin cikan ladabin annabi Isa amincin Allah ya kara tabbata gare shi fi khitabihi li rabbi a cikin yin magana da yake ga Allah mahalicin shi yana magana da shi da Allah falam yaqul alayhi salam annabi Isa amince Allah ya kara tabbata a gare shi bai ce ba lam aqul shay'an min zalika ban faɗi komai daga cikin wannan da Allah ya ce mai kai ka gaya ma mutane bai ce abin mudi ba kadi ba ka gani ka kalla da ni sai ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ladabi kenan amma rashin ladabi shine babba ya ce maka kai ka farka da ta ni ba ni bane ka ka kare ta shi kenan to sai ka zo da salo wanda yake nuna girmamawa ga na gaban ka shi yasa ya zo da irin wannan salo na girmamawa ga Allah subhanahu wataala da cikan ladabi ga Allah to ka san akwai wanda bai san girman manya ba yawwa shi manya wurin shi kawai tunda sun mai ba daidai ba shi ma sai ya rama an zarge ka sai ka ce to ni dai da wahala irin wannan abin yi shi saboda ba aiki na ba ma ne amma ka ce abin wani ba ka karyata na gaba kenan وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد الأباري دا مغانا دا تكي كوري وانا كنشي أن يقول, أن يقول كل مقالة يفدد وتمغانا تنافي منصبه الشريف وان دا تداتي كوكما تكي سابا ومتينش وان دا يداتيش متينش من جرمة وأن هذا من الأمور المحالة سوى للي وأن ينادك تكين على مرة أن نسجع أبون كوري وانا wa nazaha rabbahu kuma ya tsarkake Allah mahalicin shi an dalika daga wannan atamma tanzihi mafi cika tsarkakewa wa radda ilma kuma ya mayar da ilimi ila alimil ghaibi wa shahada ya zuwa masanin gaibi da masanin shahada yace innaka anta allamul ghuyub yace Allah kai ne masanin gaibi kada ka ji masan gaibi ba ba yadda san gaibi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, wallahu ta'ala alama kira sallah. ثم صرح سألنا نبي صلى الله عليه وسلم يبياني كرر بذكر ما أمر به بني إسرائيل دفدن أبندا يوم بني إسرائيل دشي فقال سيدي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وانبدا مصد قومي بسيدي أبندا كبان أمرني لش فأنا عبد سولاك نيبا وانكني متبع لأمرك كما مبيئيك أمرنك لا متجرئ ni ba mai ƙaryin hali ba ne da karambani ba ala azamatika akan girmanka mana ni ba zan nuna hin ƙarhin girmanka ba ya Allah in ce ni ba wani Allah ne ba a ne budullah rabbi wa rabbi kawai abinda na umarci bani isra'ila da shi cewa ku bauta ma Allah na kuma ku bauta ma Allah ai ma amartuhum illa bi ibadati llahi wahda ban hore su da komi ba sai da ainihi bautan Allah subhanahu wataala shi kadai wa ikhlasu dini lahu da kuma tsarkake addini ga Allah almutadammini lillahi addinin da yake kumshe da hani an ittikhazi wa ummiya ilahaini min dunillah daga rike ni da mahaifiyata mu zamanto alloli guda biyu to ma bayan Allah subhanahu wataala addinin mu yana dauke da hana hakan Ma'ana addinin da ka turo ni da shi ya hana wani ya ce makanshi Allah ni ko mahaifiyata saboda haka ina nan akan aiki da addinin da ka saukar da shi gare ni wa bayani da kuma bayanin anni abdun marbubun cewa lalle ni isa bawa ne wanda ake rena to kama annahu rabbukum to kamar yanda lalle Allah ta'ala shine mahalicinku fa huwa rabbi to kuma Allah shine mahalicina da haka da ni da ku duk muna tarayya a wurin Allah ya halice ni Allah ya halice ku bambanci na da ku ni annabi ne manzon Allah ne wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma na kasance mai shaida akan su matukar dai ina cikin su ai ashhadu ina shaida alaman qama bi hadha al-amr akan wanda ya tashi da wannan al'amarin min mallam ya bihi daga wanda bai tsayi da shi ba zan zama shaida akan shi falamma tawaffaitani kunta antar raqib alayhi yayin da ka karbi rayuwata Allah subhanahu wataala sai ka zamanto kai ne mai shaida mai tsaro a kansu ay al-muttali Allah kai ne wanda yake dibawa ala sara'irihim akan sirrin su wa zama'irihim da boyayyen al'amuran su Allah duka san su wa adda ala kulli shay'in shahid kuma Allah ta'ala kai masani ne mai shaida ne akan komi ilman ta hanyar iliminka Allah ka san komi kana shaida komi wa sam'an ta hanyar jin komi Allah kana jin komi kana shaida akan komi wa basaran kuma ta hanyar gani ma Allah kana ganin komi fa ilmuka saboda ka ilminka ya Allah qad ahata bil ma'lumat ya zagaye da duk ababan sani da duk wasu bayanai duk wasu bayanai da ka sani wanda mutum zai yi ko ya sa ma na'ura ta watsar da su ta ɓadda su gaba ɗaya Allah yana sanar da su suna nan wurin Allah sanar nan ne suka bace ga na'ura ko ga kwakwalwarka yayin da ka samu mai taɓuwar kai amma shi wurin Allah suna nan da ma tun ba halice ka ba suna nan rubuci suna inda ba gara ba gunda inda takarda ba za ta tsuwa ba jaffal kalam alkalami rufiyatil kalam wa jaffatil so alkalamin an dauke shi kuma takardun sun bushe babu wanda ya sai je ga wannan sai wanda Allah ya ce je ka diba wa sam'uka bil masmu'ati haka ma jinka Allah ta'ala ya zagaye da duk abubuwan da ake shi wa basaruka bil musarat haka ma Allah ta'ala ganinka ya zagaye da duk abin da ake gani fa anta alladhi tujazi ibadaka Allah kai kake saka ma bayinka bima ta'lamuhu game da abin da kake sani fi ma cikin shi min khairin a cikin su na alkhairi wa sharrin da kuma na sharri Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan alkhairi ya raba mu da sharri ya taimake mu da aiki da abin da muke karantawa na daidai kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka kara mana imani da ilimi Allah ka raba mu da jahilci da kafirci da shirka da munafici Allah Allah ka raba mu da mugayen halaye Allah ka hada mu da halaye kyawawa marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka san sun huta Allah ka damu da su gidan aljanna Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo alkhairi da albarka da ci gaba da fadaka cikin wannan kasa ta mai Allah da sauran dukkan kasashen mu gaba da Allah wannan gari namu na mara da Allah ka kawo mai ci gaba ka kawo mai alkhairi da albarka da sauran jawohin mu na kasan mu ya Allah da sauran kasashen da suke kusa da mu ya Allah duka Allah subhanahu wataala ka tabbatar da mu akan alkhairi ka kore mana sharri ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin